الله من شرور أنفسنا ومن سيئات مدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله أتيجي بركة راتم الإتافي شرف السنة إمام البربهاري رحمه الله za mu tashi ne kuma a sabuwar matsala ta daban ko a inda malik ya cewa qala al-mu'allif rahimahullah wa man jahada aw shakka fi harfi min al-qur'ani aw fi shay'in jaa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam laqiya Allah ta'ala mukazzaban fattaqillaha wa hadar wa ta'ahad imanan al-barbahari Allah masa rahama yake cewa dangane da abin da ya saba jawowa hankalin ƴan uwa game da bin aƙida ta sunna ya ce duk wanda ya yi inkari ya yi musu ya musanta wani harafi ɓaya ɗaya cikin ƙur'ani ya ce bai yarda da shi ba ina fata an gane duk ƙur'ani ya yarda amma harafi ɗaya kamar ka ce alifun ko ba'un ko ta'un ko na wasu mutaka ya ce shi wannan ne kaɗai yake ganin baya cikin ƙur'ani ya ce au shay'in ko kuma ya yi musu ya musanta wani abu da an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadda ya tabbata daga manzon Allah ya faɗe shi yace shi bai yadda ba ya kore hadisin manzon Allah ko yace laqiyallahu ta'ala to mai irin wannan dabi'a zai gamu da Allah mukazzaban a matsayin mai ƙaryata Allah mai ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fattaqillaha dan haka yace ka ji tsoron Allah wa hadar ka kiyayi ubangiji wa ta'ahad imanika ka bibi ka kula ka rike imaninka ma'ana karka yadda wani abu ya sa ka yi ɓarin imaninka na ba ta an gane duk ƙur'ani daga bakara har nasu idan ka yarda da shi gaba ɗaya sai harafi faɗi ta kasa baka yarda da shi ba to mutum yana matsayin kamar ka ce duk ƙur'anin ma baka yarda da shi ba haka nan kuma wata magana guda ɗaya daga manzon Allah ka ce baka yarda da ita ba kana shakka a kanta alhali kuma ta inganta manzon Allah ya faɗe ta to mutum zai gamu da Allah a matsayin mai ƙaryata Allah mai kuma ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan kalubale ne ga masu cewa masu gaba ɗaya ma hadisan ba su imani da su ba asalin zindiƙai kenan arna wani sauraron su ma asara ce da kuma ɓata lokaci saboda ba da za a yi mutum ya rayuwa a cikin addini kuma ce baya buƙatar hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kawai arnanci ne da kuma iya shege kuma da yake ƙasa ce ta duk wanda ya kawo abu da zai ɓata addini sai an taya mishi ko za a ga masu yi shugaban tafiyar a yanzu ai akwai san shugaban kungiyar ta sai amma yanzu baka jin sunan sai saboda shi ya glafa ya zama tsohon yayi dama na bigidaje ne soko haka yanzu an samu wani mai surutun tsiya ana ba shi kuɗaɗe ana ba shi matsayi a hukumance wai har an ba shi ma shi ne peace ambassador na Najeriya saboda a ce ɗaya raɓari to a yana ƙaryata Allah ne yana jan al'umma gurin a ƙaryata Allah ƙaryata manzon Allah duk wanda kuma zai kawo abu mai sunan addinin musulunci kuma zan cewa akwai sabawa asalin sunna ba za ka samu da arnan cikin gida da arnan waje sa taimakon sa a ba shi kuɗi manyan motoci manyan kaza kaza kaza amma iya abin da za a yi kyan amma kana ganin sa san a cikin imuwa yake in ka san me ne za ka ba shi ne su yake ba saboda babu da za ka yi addini da sunan musulunci kuma ka ce ba ka buƙatar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mun sha malam ya kamar albarba hari a can baya wani lokaci ayoyi da yamma Qur'ani ba a gane ma'anar su kwata-kwata sai an kuma cikin hadisi na fata an gane abu da yawa Allah faɗa ya Qur'ani amma da da faɗi yaya za a yi abin ba manzon Allah ne faɗe su daga cikin akwai sallah kanta Allah ta magana sai ayi ayi sallah ayi ruku'u sujuda da sauransu amma yaya za a yi sallah raka'a nawa ake a sallah kuma salloli guda nawa za a yi a yi ne babu su a cikin Qur'ani ba faɗa ba sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah magana kan cewa barawo da barauniya a yanke hannunsu kawai ka Allah ce to hannu iya ina daga kafaɗa har gaba ɗaya ko kuma daga gwiwar hannu zuwa ƙasa ko kuma daga wuyan hannu zuwa ƙasa Allah da faɗa ba sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan satar in aka saci ne ya kai a yanki hannu wani abu ne ba za a yanki hannu ba yake Allah ya faɗa Qur'ani ba burare da yawa abu da yawa na shari'a wanda Allah faɗa Qur'ani da yawa misali Allah faɗa godiya cewa yayi magana ka kiran sallah ko ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati yawmil jumu'ati fas'au la dhikrillah wa dharul bai to ya ne kiran sallah a qur'ani akwai babu amma Allah faɗa qur'ani cewa in an kira sallar juma'a to menene kiran sallah ya lafaran sake daga bakara har nasu babu su sai ka kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunan abu ba zai kirgu ba wanda Allah ya faɗe sa Qur'ani a dunkule amma amma bayanin su filla filla sai ka dawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai wani zo ce shi kawai Qur'ani zalla ra'ayi saboda shi zindiki ne kuma har ka ji wani saurara sai wani saboda shi ma bai san me yake ko Allah ka tsare imani sai na malaka cewa anan aiwa man jahada aw shakka fi harfin duk wanda ya musanta wani harafi ko yake shakku akan wani harafi guda ɗaya min alqur'ani na qur'ani yana cewa shi wannan harafin ba daidai bane babu shi shi sa da Allah ya alƙawarin zai kare qur'ani in ka dawo asalin tafiyar mu ta farko gurin a tsangaya karatun alloku mutum zai rubutu ya kawo gaban malami ya aji sai kaga ana duba ga tawada ga alƙalami sai nan gurin akwai aliti nan gurin akwai ja nan ana gyaggyarawa saboda me maganar Allah ce Allah ba zai bari kuskure ba ɗaya shiga cikin ta da shi sa duk wanda ya inkarin harafi ɗaya tat a Qur'ani ya ce bai da shi ba ko kuma ya shakku akan wannan harafin to kawai ya shiga layin fita a musulunci ya ce au fi shay'in ko kuma ya shike musantawa ko yake shakku akan ja'a anasulillahi wani abu da zo daga manzon Allah yace kai shi fa bai yarda da hadisin nan ba to ya shiga uku hukuncin hadisi shine idan baka da ilmul hadis ya ake gane sahihin hadisi daga wanda ba sahihi ba to sai kai shiru maka fita hadisi kai shiru ka zauna ka jira malamai su maka bayani yadda Allah alƙawarin zai kare Qur'ani ina fata an gane to kuma haka Allah alƙawarin zai kare hadisi saboda hadisi yake fasar Qur'ani manzo yake cewa Allah ya bani Qur'ani da kuma kwatankwacin Qur'ani shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi din ke inda yake bayani kan sunna sai Allah ta da mutane zakakurai kana faɗan hadisi sai to sai abu hadisi daga wakaji daga waye daga waye har zuwa kan manzon Allah sallallahu sai a gano to wannan layin da kace wane ya faɗa ma daga wane daga wane daga wane to a cikin waɗanda ka faɗa mutum biyar din nan akwai wani mutum wane kaza din nan asalinsa makaryaci ne tunda akwai shi a cikin jerin labarinka to ba za ka karɓi wannan hadisin ba sai an samo irin hadisin ta wata hanya da babu wannan mutumin baɗi daga faɗa a ciki ina fata an gane ina ga dan hadisi da isi so da dama ba ana nufin wai gaba ɗaya da isi bane a a isnadin hadisin ne akwai mutum wanda yake ba kamalallen mutum ba saboda su a wurin malaman hadisi in mutum ba shi da kamala bai sai faɗi magana daga manzala karɓe ta ba dole sai a jingine magana sai dai an same ta ta wata hanya daban irin lafazin ya zo kuma ta wata hanya da babu shi wancan mutumin mai naƙasu a cikin ɗabi'u da halaye to sai ta hadisi ya zama sahihi ne ko li gairihi ko li shawahidi ba wai kawai ana kirkiran magana bane da ka wani lokaci kuma an samu zindiƙar suka zo suka yayi bayan wucewar magabata sahabbai da sauran tabi'ai sai su kirkiri magana don su burge wani shugaba ko don su tallata wani abunsu sai su ce hadisin manzon Allah to su kuma irin waɗannan malaman sai su binciko su bididdigi ya wannan maudu'i ne ma ƙarya ne aka dingina aka ce manzon Allah ne ya ce ina fata an gane ka tashi ka ji cewa ai akwai hadisi ko akwai magana cewa annazafatu min al-iman ba ka ke ta faɗa ba kowa ya sani ya taɓa kuma hadisi sai maka wannan lafazin irin hisak manzon Allah faɗa haka babu manzon Allah da ya ce at-tahuru tadrul iman na fata an gane amma annazafatu min iman ba hadisi ba kaga saba da shi kuma wadin me hadisi to sai maka bayani ga dalili ga dalili ga dalili har a kan yadda abu zai warware ka gane abin da ake ne ka saba ana ce maka ai hubbul wadani min al-iman ko wai san kasa ma imani duk waɗannan ba hadisai bane to sai malamai su baka ba hadisi bane ga yadda abu yake maudu'i ne makzub ne haka suka maka duk bayanai akan mazajen hadisi duk wanda ya rawato hadisi ko an rawato labarin hadisi ta hannunsa babu mutum ɗaya da ba san tarihin ta ba shi malamai sun zauna Allah musu buɗi a ƙwaƙwalwarsu sun rubuta tarihin dukkanin su gaba kitin su sai da kana faɗan cewa wane to an san waye wana ya rayu a gari kaza ga almajiransa ga malamansa ga kaza ga kaza ga ɗabi'unsa ga halayensa saboda a kiyaye maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka duk wanda yake inkarin wani abu yake ƙaryatawa ko yake shakka akan wani abu da ya zo daga manzon Allah yace shi bai yarda da shi ba ko yace ina ne man shakka fi shay'in min alqur'ani walau fi harfin min alqur'ani yace ko da harafi ɗaya ne fa huwa kafirun duk wanda ya ƙaryata wani harafi ɗaya na qur'ani harafi ɗaya tak yace shi bai yarda da wannan harafin ba to ya zama kafir an samu daga cikin wasu masu mulkin kwanan nan da yake cewa shi yayi tunanin dole ya kamata Qur'ani dan yi waɗanta tunani dan zindiki ne yace Qur'ani kansa ya kamata a cire waɗansu harfa a ci aka ce kamar ya yace ah to misali ka dauka da Allah yake cewa qul huwallahu ahad ai da manzon Allah ake cewa ya kai annabi ka ce shi Allahu ahad Allah maka da shi ne sai ce wai kamata yayi to tun da yanzu annabi baya nan a cire qul din sai a ce Allahu ahad Allahu samad ina ka zo qul a'udhu bi rabbil falaq yace a sai a ce a'udhu bi rabbil falaq saboda wai annabi ake cewa ayyace na fata an gane suna nan irinsu aka tara manyan malaman musulunci na duniya suka same suka masa nasihohi akan wannan abin da yake fa'arnanci ne kama da yake yana cin giyar mulki a lokacin yana ganin shi ya isa ya cimbatsa ya faɗa abin da zai faɗa kuma ya rubuta rubutansa akan ina aƙidarsa to amma da ƙarshe an gane cewa shi ma ɗan tafsinin ne ma'ana ɗan ƙalaka ta ne ina fata an gane to haka qur'ani yadda yazo a yadda yake haka za ka karanta shi ba a yin gyara a shi saboda maganar Allah ce haka Allah yake so a faɗa Allah ka tsare imanin yake cewa li annahu mukadzabul lillahi saboda aka ce ya zama kafiri saboda ai ya karyata Allah duk wanda ko karyata Allah ya fita musulunci aw shakka fi shay'in ko kuma mutumin da yake shakku dangane da wata magana min kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sabitatan arhu in hatta tabbata manzan Allah ya faɗa ba shi bane hadisi suka ce menene hadisi ko kuma meye sunna da as-sunna da al-hadis wani lokaci ana ba su fasara iri daya ya danganta da siyakin maganar ne haka sai sunna shine kullama udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn a wasu sifatin alkuluki duk wani abu da aka danganta manzan Allah inda ya inganta ya tabbata na magana ya faɗa abu ya zama sunna ko ya zama hadis ko ya aikata wani aiki ya zama sunna ya zama hadis ko aka yi wani aiki a gabansa ya tabbatar da hukuncin ya zama sunna ya zama hadis ko a faɗi siffa ta manzan Allah sallallahu ya zama sunna ya zama hadisi magana ina fata an gane ko ɗabi'u da halaye na manzan Allah su ne suna kuma shi ne hadisi inda ya inganta manzan Allah ya faɗa to duk wanda ya shakkunsa ya shiga uku fara a ce mutum ya yi imani da shi ya yarda da shi amma bai yi aiki da shi ba kun gane ya yarda da hadisin ya yarda da kuma amma shi bai yi aiki da abin da yake shi ba to daban yake hukuncin sa ga wanda shi kuma yake ganin kwata-kwata ma banzan Allah bai faɗa ba kaga da bambanci ko yau to wannan shi ne da duk wanda ya yi inkarin wata magana ta manzon Allah wata inganta manzon Allah ya faɗa ka an ya ulu kamar ya ce walau sahha hadha alhadith an su sallama walakin ana la taqidu ma fi kamar ya ce wannan hadisi ko da ya inganta to ni ban yadda da abin da yake cewa wani ya zama kafir za ga akwai masu da'awar su suna bin sunna ne amma a bangare guda kuma wai suna kiran kungiyar suna kan su masu kare fikihu ne da kuma littafin fikihu tare fa da cewa babu wani ilimi mai suna fikihu idan ka cire kuma qur'ani hadisi din shi qur'ani hadisi shi ake fahimta sai a ce ai misali ka dauki sahihul bukhari ko littafin hadisi ka dauki barada daga kasa kasa dauki ummatul ahkam sai shi majindar ta tabbata da maka babu ko kitabu tahara ba ga ce maka ba littafin tsahara take da ce me an abi hurairata radiyallahu anhu sai ka maka hadisi to wannan abin da ya fahimci wannan hadisin ya dace da tsahara sai yake ce fiqh kuna ganewa ya fahimci hadisin ya dace da me tsahara sai kawo shi a babin tsahara kaga ba maganar sai kawo ba maganar sa kawai take da take tabu tsahara amma duk abu da yanzu tsahara a cikin ne hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana kan tsarki da hukuncin sa sai ka ce fiqh amma ka ɗauki littafi kawai daga farko har ƙarshe babu ƙalar lahu ba ƙalar rasulullah ka ta bayani kamar imam muhammad ba yake cewa shi a gurin sunna ma ha- kuskure ne kawai ka ci jawabi a kwalwarka baka ce Allah ya ce annabi ya ce ba ya ce ba bai dace ba ba ka tabbata dole ka kawo magana domin ai ba kai Allah ya ce abu ba manzon Allah ka ce abi na fata gane kaga dole ka kawo magana daga manzon Allah yasa duk wanda yake karanta hadisi ka samu ya fi jin daɗi a duniya domin duk abin da zai yi yana ji a ran cewa hadisin manzon Allah ya ce kaza in za a yi tsahara shiga ban daki ya manzon Allah yake shiga ya san addu'ar ya san da wata kafa yake shiga sai kaga yana jin daɗin shiga ban dakin sa in ya je yayi zai uzurin sa ya manzon Allah yayi ya san hadisin sai kaga yana jin daɗin abin da yake hankalinsa a kwance domin me manzon Allah yake biyayya sallallahu alaihi wasallam to su irin waɗannan masu ra'ayi take sun ce eh mu wannan hadisin ya inganta amma mu a mazhabar mu sai kuma su faɗa akasin hukuncin da ya zo a wannan hadisi to irin wannan magana ta alwar bahari ya kawo a nan gurin ya ce wanda ya irin wannan abun game da hadisin manzon Allah ya ce ya inganta saboda hadisi ba zai ƙaryata ban kai musulmi ne ba ɗan tasina ba ne aka ce maka bukari ya rawaito ko musulun ko bukari da musulun su rawaito shi ba maganar jayi a cikinsa don yadda muka yi hadisin ya inganta amma mu kuma a mazhabar mu ina ba suna faɗa ba to irin wannan maganar to shine ake faɗa a nan cewa kafirci ce saboda ai aka ce da kulla qaulin inda qauli muhammadin in manzon Allah ya magana a maganar kowa ajewa ake imam malik rahimahullahu imamu abu hanifa imamu shafi'i imamu ahmad da su da ire-iren su kowanne a cikin su ya yi maganganu da ya wanke kansa a gurin mabiyansa ya ce idan hadisi ya inganta daga manzan Allah ko na faɗi hadisin ko ba ku ji na faɗa ba ba huwa mazhabi ni shine mazhaba imam malik da yake yara ya a madina yake cewa ma min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu babu wani mutum a duniya fatan ya magana za a yi ɗaukan maganar sa ya amfani da ita kuma wani lokaci za a bar mara magana domin ya kuskure yace illa sahiba hadal kabar sai mai wannan kabarin yin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi shi ne kadan yi magana dole a ɗauka, dole a ji dole a bi to haka ya wanda kansa kenan ko babu wata rana a tarihin duniya da aka yi taro aka yi lancin aka ce an kafa mazhabar malikiya babu Imam Malik har koma ga Allah bai kira kansa dan mazhabar ko ina ba wannan daga baya ne almajiransa da masu bin karatun almajiransa suke cewa a fahimtar Imam Malik da fahimtar almajiran Maliku suna tafiya kan kaza in ka je kuma almajiran imamu shafi'i suna fahimtar kaza ta ce mazhaba su kenan amma sai su suke rayi ba su da wani abu suna mazhaba su kawai ahlus sunna ne wal jama'a ina fata an gane wala ta ke cewa duk wanda ya shakku yace walau sa hadal hadis yace wannan hadisi ko da ya inganta ko an rasulullahi daga manzon Allah walakin ana sai dai ni la ataqidu ma fihi ba na yadda da abin da yake ciki ko kuma ya ce au a shakku ina shakkun abin da yake ciki au a tawakkafu ko kuma zan tsaya ba zan yi aiki da abin da yake cikin hadisin nan ba fa huwa mukazzabul li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake da irin wannan fahimta yace to yana matsayin wanda ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li annal wajiba saboda abin da yake wajibi akan musulmi na kirki at-tasdiqu dole ne mutum ya gaskanta aljazimu li kalamin lahi wa kalamin rasulihi sallallahu alaihi wasallam dole ne ka gaskanta maganar Allah da maganar manzon Allah suka ce malaman tauhidi menene ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah ba ko ana faɗa ba ne musulmi ne ashhadu anna muhammadar rasulullah ba gona ka faɗa da baki to menene ma'anarta suka ce mata ta kunshi dokoki kamar haka sa'atuhu fima amara ka yi wa manzan Allah ɗa a cikin duk abin da ya ba da umarni. In kana so ka gane cewa kalmar shahada ka tana da amfani, to ka gane duk abin da aka taimaka manzan Allah ya faɗa kana mar ɗa'a. Wata ziƙuhu fi ma akbara, sannan kuma ka gaskata manzan Allah cikin duk labarin da ya bada. Manzan Allah ya ce, Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi idan mutum ya rasu aka sa shi a kabarinsa an mai da kasa an rufe wa innahu la yasma qur'ani ali ashabihi ko yana jin motsin tafiyar ma mutane su da suka binne shi da ahu malakani sai malakubi su yi cikin kabarin sa zalla ne ba da labarin nan ka kalli kabari a gani na ido mutum ɗin kansa za a kwantar da ya kabarin ma ai gunya marka kan sama mu zala ce mala'iku biyu za su shigo cikin kabarin kuma fa yi idani su zaunar da shi wannan manzala ne ba da labari to dole ka gaskata ka yadda kar ka ce ta yaya za a ce mala'ika ya shigo cikin kabari kana ka zama ka zama arne ba a sa hankali ya zama jagora akan maganar Allah ko ta manzon Allah abu da ga so ana faɗa ma kawai sami'ina wa ba'an shi kenan mun yadda mun gamsu mun bi ba a saka hankali ya gano in sai da hankalin ka ya gano maganar annabi da kunna kabi to baka da lada na fata an gane saboda yanzu ba shi kai da'a ba hankalin ka ne tabbatar ma da abin da ya faɗa da haka yanzu dole sai kai abin da ka fahimta din a ga babu lada ke aka ce kowa tuba dan wuya to haka ake akan maganganun manzon Allah dole ka gaskata shi duk abin da ya bada labari kawai ka yadda karka ce ta yaya haka zai faru ba a surantawa ina fata an gane kuma wa Allah ya abudallaha illa bima shari'a sannan daga cikin sharadin ka yadda anna muhammadar rasulullah shine karke da ka bauta wa Allah sai da abin da manzon Allah ya tsara zaka yi sallah ya manzon Allah tsara yin sallah zaka yi azumi ya yake cewa ayi azumi duk abin da zaka yi mai sunan ibada a samu lada to ka tabbatar ka kwaikwayo ka bi abin da manzon Allah ya faɗa in ba haka ba to ko da ka shekara dubu kana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba za ta maka amfani ba na fata kuna ganewa ya saka ce malaman aqida daga bakara har nasi babu wata aya da Allah ya ce kawai jama'a ku so manzon Allah saboda shi matsayin sa karfin kawai soyayya ya fi karfin ta domin duk abin da Allah ke ba wa mutum a so shi sai ba manzon Allah har ya kara marwa duk abin da ya saka so wani to Allah yau manzon Allah shi za ka dole sai ka so shi shi haka Allah ya yi shi in kyau ne ya fi kyau ma kyau sallallahu alaihi wani sahabi yake cewa manzon Allah ya fito wata rana da dare wata yana daren goma sha hudu bayan haske ba kenan ya saka waɗansu kaya masu ratsin kamar ka ce ruwan hoda ko jajaye sai in kalli wata in kalli manzon Allah ya ce na kasa bambancewa wai watan ne yake da haske ko manzon Allah ne fotan haske saboda kyan manzon Allah sallallahu alaihi to haka ko da yake da irin wannan can in kai mai son abu kikkiawa ne dole maka so shi sannan kai dawo ɗabi'u da halaye ya fi kowa ɗabi'a da halaye kyauta yake ba ba da tsoron talauci ba sai ta baka raƙumi ɗari naira miliyan ɗari biyar da wani duk a baka tafi kai ne talaka ko ji ba mu da shi ba mu da shi kyauta ne da shi kamar iska ta ake shaka duk duniya akwai abu da iska sau arha ka tambayi wanda ya samu da matsala da oxygen sai an siya mar an samar a hanci Allah ka tsare mu na awa daya naira dubu ne ake sayen shi wanda zai sha na awa daya oxygen nawa ake siya amma yanzu Allah baka shi free of charge ko sisi ba za ka biya ba baka ma san kana sha ba saboda na Allah ne ko ba mai kare maka shi ko za ta ɗauke kamar nufin Najeriya babu saboda na Allah ne to manzo Allah ya fi iska ma kyauta sallallahu alaihi wasallam haka kuwa idan dai kyauta zaka so mutum to dole ma ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya suka ce malamai shi manzon Allah bayan kana san shi sama da komai a ranka to kuma inda abin zai amfani shine kamar da'a 100 bisa 100 yasa da yahudawa suka ce suna musulmi gori suka ce nahanu abana'ullahi wa ahibba'u baga suka faɗa ba ai mu ne mu suka ce masu ƴaƴan Allah saboda tsabar wai Allah na san su da an sa annabawa da yawa an bibita su kaza kaza kaza Qur'ani Allah faɗa sai Allah ya manzon Allah ka ba su jawabi saboda kace manzon Allah Allah ne yake wanke shi ba shi yake ramawa ba saboda matsayin sa abun Allah sai ta ka gaya musu kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in har kuna son Allah to ku bi ni haga ba a ce ku so ni ba ku bi ni ma'ana ku mun biyayya idan suka ce idan kana son ka tsira abun Allah to ga zanto kana manzon Allah biyayya ne shi ya fi ƙarfin so kaɗai so kaɗai ai low profile ake mutane ai ina ganin mutum yana son mace kamar ya mutu ya ta fama ya yi zazzaɓi a kai shi asibiti ma saboda mace ba na yi ba ya faɗi ya suma ya shiɗe ya sha gahirin an da ba suna yi ba amma ba shi lokaci ya aure ta wata ne ga yaya ya sake ta ina so din ina so din to haka manzo Allah shi kuma kai ne san hito ai ya wuce haka shi ai shi kana bar haka kashi ka tafi wuta ai dan da kada kada sai yaran ka ga ga wuta ina ba san gane yasa duk matan da yace zai aure su sai ce ya manzan Allah zan yi istikara saboda sun san zama da manzan Allah ba da yake zama da kowane irin mutum ba karki je ki bata masa rai Allah ya fushi da ki ko ba shi ba da ga akwai yasa mata manzan Allah dole ka jinjina musu ina fata an gane to haga suka ce anan idan mutum yi magana yana inkarin maganar manzan Allah yana ganin cewa bata dace ba shi bai da ita ba to ya kare ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ya shiga uku shi kuma manzon Allah dole duk abin da ya faɗa kawai ka ji ka yarda kuma ka bi sannan ba za ka bauta wa Allah ka samu lada ba sai ka bi irin salon bautar da manzan Allah ya koyar in kai bauta ba ta irin da wannan Allah ya koyar ba za ka je gaban Allah baka taɓa yin bautar ba tunda ya faɗa cewa wani yana sallah a kusa da shi ko ya gama da ce yi musallama ya ce irji fa salli fa inna ka lam tusalli ba ki salla ba kuma sallaye ya ƙara zuwa yayin yar mubin sai ya dawo aka ce ba ki salla ba ya ƙara zuwa ya ƙara ya ce ya manzon Allah wallahi ban iya salla ta wannan ba koya mu a wata ruwa ya ce da ya muce na irin sallan nan zai je gaban Allah bai taɓa yin salla a faɗin babu salla saboda Allah bai karɓa ba to sa koya masa in za ka yi sallah sai ka yi kabbar an fara kuma daga kabbara har zuwa sallama to in kana so Allah karɓi sallar ka kai ma sai ka kai koyo irin waccan sallar da manzo Allah ya koya sahabin kuma ba sallah kaɗai ba duk abin da za ka yi a duniya in dai sunansa ibada a samu lada to sai ka kai koyo irin yadda manzo Allah ya ce a yi domin shi Allah ya turo ce a bi kuma shi kaɗai ne idan ka mutu a kabarinka za a tambaye ka game da shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace to ga ashe kenan dole ne ka gane ma'anar ashadu anna muhammadan rasulullah ya ce li'anna ko ina ne ya ce wa kalamu rasulihi wa Allah ya taraddadu insanu a wata waƙafu an fi sha'in min dalika dole ne mutum ya yadda da maganganun Allah da manzan Allah kuma kada ya yi wani kokonto game da ko kuma ce a tawakkuf cewa shi wannan maganar dai zai bata bai ɗauka ba bai kuma ƙaryata ba bai wani ka shiga kokonto kenan ni ban yadda ba kuma ni ban gaskata ba to ba a haka game da maganar Allah ko game da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ka amsa abinda aka yi shi kaɗai ne fallaka sa wa in tu'iuhu sahatu in kuka mar da'a to za ku shirya shi kaɗai ne fa Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda yawa wannan annabin da'a to Allah yawa da'a in kuma ka kimar da'a fa fa bala'i ne balbalin bala'i ma Allah ka tsare imanin ya ce mina ne eh ya ce bal yu'minu bil qur'ani kulli dole ne mutum yayi imani qur'ani gaba ɗayansa wa yu'minu bima jaa bima sahha annabi sallallahu kuma mutum yi imani dukkan hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne kai imani ka yadda cewa manzon Allah ne fada yace kullahu gaba ɗayansu alama da anillahi wa rasulihi ka yarda da wannan ka yi imani da su daga dukkan abin da daga daga Allah da kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yashak kar ka yadda kai kokonto aw ya tawaqqafu ko kuma ka tsakana cewa kai kai tsayar da maganar baka yadda ba ba kare ta ba fi zalika yace haza sabilu ahlil imani to yibin umarnin manzon Allah bin maganar Allah 100% shine hanyar masu imani to ga ana dan tsina shiga uku shi yace gaba ɗaya ma hadisan bai yadda ba to ka dan tatsi ne qur'anin waye ya gaya ma wannan qur'ani shine Allah ba manzon Allah ba kai da hujja kenan ai tunda sai kai da hadisi za ka gane cewa ni shine qur'anin ma da kake karantawa ko ba haka bane sama da ke zindiki ne kuma shi babu kowane irin ilim tare da su wallahi yasa ba a ma ba a bata lokaci ma ai magana da su saboda dubgaggu ne bai san ma abin da yake ba gashi duk abin da yake yi idan ka ce idan mutum ya mutu ya za masa a musulunci ya kawo ayin ƙura'ani ke ce maka sun ma'ama ta hufa a ƙabarau ku yake tonin ƙabari duk bai sani ba to ba ba ƙura'ani a yi lahadu ko a yi shaku bai sani ba to a tona ka sake na abin da ya kama da ke bane jakin ya mutu ko kuma ya za a yi ba za a bar wanka ba ba za a bar sallah ba duk babu wannan in kuma za mu sallah to ya za a yi sallar gawar a ƙura'ani ya ake sallar gawa ƙur'ani bai kyawu ba to an ce sallah ko ba ka bane to ga sunan abu da yawa ba ba su kargu mana da ka tambaye su ba su baka amsa Allah ka tsare imani yace at-tasdiqu bi mako bima fi kitabillahi gaskata abin da yake littafin Allah Qur'ani wa bima fi sunnati sallama da kuma gaskata dukkan abin da ya zo yi na sunnar manzon Allah ingantacce sallallahu alaihi wasallam yace qauluhu fa sadika ta fattaqillaha wahada wa ta'ahada imanuka ai ittaqillaha ai abin da yake nufi ka kiyaye dokokin Allah fa an yaqati nafsuka shakkun karka yadda wani kokonto shiga cikin zuciyarka fi kalamillah game da maganar Allah aw shakkun fi kalami rasulullahi sallama ko wani shakku ya shige ka dangane da maganar manzon Allah kada ka kuskura wallahi za ga da yawa daga cikin abin nan yan bid'a sai ga suna kwatanta hankalinsu akan maganganun manzon Allah to in ka saka hankali a ci ka taɓe shi za su dana ali yake cewa inda addini ra'ayi ake bi da fahimtar kwakwalwa to da sai a ce in za ka yi alwala da safe ka tashi a gida ka yi wankanka ka yi alwala ka yi sallar wazo haɗinka ko ka tafi uzurinka in azahar ta yi ka saka takalminka da safarka ba haka bane to in azahar ta yi sunna ta baka dama kar ka cire safarka in ka zo alwala kar ka shafa kanka ka wuce shine kuffi a musulunci magana ta ƙare kenan ba ma safar ba ta kalamin kansa ma akwai da ka shafa shi to sai ta inda ra'ayi ne to da shafar da ya kamata shine a shafa ƙasan kuffi din ba sama ba to amma ni na ga manzon Allah sama ya shafa a yake nan ba ra'ayi ba ne ko alwala ga baki ɗayanta in ka kalle ta menene ka wanke hannayenka ka shaƙa ruwa da tun da shiga hancinka ka face shi kurkure bakinka ka wanke fuskarka kana ƙoƙarin yin tsafta ko saboda me ganawa da ubangiji bai bada alwala to yanzu babu ruwa kwata-kwata ko kuma ga ruwa ba zai kai ɗinki amfani da ruwan ba saboda rashin lafiya ko ƙarancin ruwan ko na maka mutakai da shirya ta yadda ake mama in za a taimama ya ake taimama abin da ka wanke da za alwala shi kuma za ka ɗauka ka daɓa kan da kuma shi alwala sai mamar saboda mai addini ne kuma haka Allah ya ce kawai ayi alwala ka wanke da tim in ka ɗauka da ti ake wankewa to haka kenan ka wanke da ti tima fa ka ɗauki ƙasar ne ka shafa fuskar ka kuma ka sallah Allah karba haka ba ra'ayi bane abin me yasa haka manzon Allah ya ce ayi yasa anan ba a sa hankali a gurin gano hikimar shari'a kawai in dai Allah ya faɗa ko manzon Allah ya faɗa kawai sami'ina wa ta'a shi kenan sai kai kuma sai Allah baka lada na fata kun gane ba gan kai kiyasin cewa tsafta ce alwala yanzu babu ruwa za ta yi mutuwa za a yi haka da ya ce ka nemo tishu ko hankiti kana goge jishinka ta ba haka Allah ya faɗa ba ya ce ka taɓa ƙasa ka bubbuga ka shafa fuskarka ka shafa hannunka kuma iya fuska kaɗai da tafin hannu bayan sa kawai ya isa ba wani ka shafa nan da nan duk babu kawai iya nan ya isa ka je ka sauraka Allah karma shi kenan kala sunnar manzon Allah kenan to yasa ba kiyasi ake ba a gurin ba a sa kwakwalwa a gurin gano manufar shari'a sai dai ka biya ya manzon Allah ya ce ayi ko ka gane ko baka gane ba kuma shine zaka samu lada kuma shine ka bauta wa Allah da haka yake cewa eh bismillah hmm? ya ce ittaƙin laha aika ji tsoron Allah mun karanta wani ya ce an daga fita ga fi kalamin lafu a wasan tafi ta kada alis sunna ko kuma ka yi shakku dangane da ƙudurori na halis sunna wal jama'a ka ce kai kana ganin abin da suna ta da shi akan hukunci kaza kai kana ganin ba daidai ba ne ba kaza ya kamata a yi ba ko Allah manzala koyar da mu a cikin sunna cewa in za ka yi alwala shine da ake alwala da kowa sani wanke hannaye iya gwiwar hannu kurkurar baki shakar hanci facewa wanke fuska wanke hannaye iya gwiwa shafar kai shafar kunne wanke kafafuwa ba shi bane sunan al'alwala inda ake alwata manzon Allah to sai ka zo ka ce a kai ba za ka yi wannan ba gaskiya ba inda aka ce ka wanke kafafunka za ka kai maka shafawa za ka yi saboda haka qur'ani ya zo da su ya fahimtar ka kai inda kai ka fahimta haka na fata an gane haka ta na manzon Allah kenan ko kuma ka ɗaya ta mai ƙudirin ahalus sunna game da alwala to ka fita alayin musulunci don shi annabin ba haka yi ba kuma shi aka turo ya karantar da kai addini na fata an gane to wani shi ne abin da suke nufi ya ce ya fa'ina ne ya tsina ko wal jama'a eh eh tafakkara imanata in kai shakkun wani abu daya daga maganar Allah maganganun manzan Allah, ƙudiri na arus na wal jama'a, to imaninka ya ƙare, imanin ka zai shiga cikin bala'i kashiyata an ya kafi shakku min zalika zaka ka tsare imanin ka ka boye shi ka kiyaye shi kada ka bar wani abu na shakku ga cikin imanin ka game da kudirin ahlus sunna wal jama'a ko game da maganganun manzon Allah duk abin da aka faɗa na manzon Allah ya faɗa kawai ka yadda ko da ka gane ko da baka gane ba domin dama ai ba wai dole sai ka san abu kake da shi ba abu dawa ne baka san shi ba kuma kai da shi akwai shi kuma ga shasha sai kama abu ko ba ka bane yanzu duk wanda ka ce ina ran su yake ya sai da rai ai to ran kana ina baka sani ba kana da hankali eh to hankalin ka yake san da yake ba amma kana da shi ai kuma kana da kana da shi to ina yake wani iri ne duk baka sani ba amma kai da kana da shi to wannan abu ne shafi kama kai kanka kenan to na kuma abu ne shafi Allah ko manzon Allah a ce sai ka gano shi to kai waye ba za ka gane ba kawai ka yi imani ka yadda shi ne imani Allah ka tsare imanin ya ce ƙalar mu'allifu rahimahullahu wa minas sunnati Allah ta iya ahadun fi ma'asiyatin lahi wadal walidaini wal khalqi ajma'ina la taqata li basharin fi ma'asiyatin lahi wa la yuhibbu alayhi ahadan wa ikrahu dhalika kulluhu lillahi tabaaraka wa ta'ala Imam al-Barbahari Allah masa rahama a matsala ta ɗari da sittin da tara yake cewa na daga cikin sunna in aka ce sunna su fa zamaninsu suna nufin asalin tauhidi kenan na daga cikin musulunci tauhidi Allah yu'i a ahadun fi ma'asiyatin lahi ba a yi wa wani da'a cikin abin da ya ba da umarni na saban Allah duk wanda ya ba da umarnin wani abu saban Allah to ba za a mar da'a ba kuma ko shi wane ne ko da mutuwa za ka yi ka yadda ka haƙura ka mutum shi kuma daɗi domin kana mutuwa za ka wuce aljanna ne kawai in ba ka ƙibin ka ce kana tsoron mutuwar kamar abin da yake so me ƙarshen ka ne mutuwar ce kuma suka ce wa mallam ya mutu bisafi masa bi gairihi wanda bai mutu a fagen addinin Allah ba sai mutum haka kawai ya fito ya ƙoshi haka kawai yana cikin cin toma ya haƙe maruya kuma ya mutu ne suka mutu yana shan leman da yake kauna a da mai daɗi kawai sai kwaru daga nan sai tari daga nan sai asibiti daga nan sai mutuwa tankace awa ɗaya kawai sai dai kabari ba an yi da yawa ba to yasa suka ce ba a yi wa wani da'a kowane ne shi cikin abin da yake saban Allah ne ya ce walal walidaini ko da iyayenka guda biyu ma ba za ka musu da'a ba cikin abin da yake saban Allah ne ina ba ta an gane wal khalqa ajma'ina kai ko dukkan mutanen duniya gaba daya amma sa mahaifanka ina kuma ga sauran mutane ayan ka cire manzon Allah sallama babu wanda yake da haƙi a kanka a matsayinka dan adam kamar iyayenka a cikin mutane gama gari ba mai haƙi a kanka mai girma irin mahaifanka su ne ko da su mutu da shekara ɗari inda ka kana raye to akwai sauran haƙƙinsu a kanka haƙƙin mahaifa baya sauka kan ɗansu har sai da ya ci maɗanyar su tukuna haƙin ya ƙare kuma su ne Allah ke cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tu'ihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilay baka la faɗa ba yace su iyayenka guda biyu in suka yi kokarin sai sun sa kayi wani abu da yake shirka ne to fala tu'ihuma karka musu da'a nan gurin karka musu da'a karka bi umarnin su gurin sa'awa Allah amma fa ka tsaya ka ji ko da suna kan addinin kafirci da arnancin ne Allah ke cewa wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa dubi haka dai ka ci gaba da mu'amala da su a bisa ma'ruf kyautatawa da inganta musu al'abubuwan su da musu biyayya da musu mutuntawa duk da cewa suna kan addinin ma da ba naka ba mun karanta ba kuma ta ba Abu Sufyan ya je gidan manzon Allah ba zo Madina ba akwai yarsa Ramla binta Abi Sufyan matar manzon Allah ce Ummu Habiba ake ce mata Ramla binta Abi Sufyan sai ya shiga gurinta tana matsayin yarsa shi babanta ne matar manzon Allah ce ga shimfiɗa a shimfiɗe ta burma sai dai dai zauna kan shimfiɗar sai ta janye ta burmar yace ikon Allah ya ke yata ban san me kike nufi ba kina nufin ni ban cancanci zama akan taburmar bane ko kuma taburmar ce bata kai in zauna akai ba ta ce masa a ai tabarmar da manzan Allah ke zama ce kai kuma kafiri ne na dasa ne babanta mahaifi da manzan Allah ta wata labari ce kash kin yi zafi da baki mar haka ba ai ba banki ai ba banki kuma cewa kafirin da nazza ai ba tana jikinsa bane da nazar ai zuciyar ce take da nazar yanzu kan in kai alwala sai kuka hada hannu da wani inya wani wani kafiri to shikenan sai ka je sai ka wanke a ga ba ka wanke ba ai zaka dake sun zaka kawai shikenan an ce mana nazar ne saboda me ba shi da imani a zuciyarsa ne yake nisa amma jikinsa gumin sa ai ba nisa bane sai ya nuna masa cewa bai kamata ki mahaifinki haka ba kaga ta manzon Allah kenan yana mata matsayin mahaifa to ga a wancan ayar malamin mun cewa ko da mahaifanka sun yi kokarin su raba ka da Allah sa kai shirka suna kan addinin shirka su yan faira ne su yan kaza ne to wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka ci gaba da kyautata musu ihsani karka yanke karka ce ai dusun da su suna kan addinin arnanci kai kana musulunci shikenan kun da alaka to ba ai wa iyaye haka saboda matsayin sa addinin musulunci na ba ta an gane amma anan Allah ya kinna mana cewa to kuma haramun ne ka bi umarnin iyaye cikin abin da yake kuma saban Allah ne saboda ai karshen ka kadin bayan waye bawan Allah ne kuma kun wara kuma gurin Allah shine zaka mutu ka kuma gurin Allah ko bayan sai sa Allah kita ma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah yi tsoron wani yinin da za a mayar da ku gurin Allah mana kun mutu yanzu mutum ya mutu gaban ya kabarinsa waye a cikin ɗan adam yake da tarihi game da zaman sa cikin kabari babu duk duniya babu wanda ya sai ce zai yadda a ɗauke shi da ransa a sa shi a kabari ɗaya da baban shi da ya rasu don yana ƙaunar baban shi ko zai yadda duk kokan da yake ba zuƙi ta mallane ba in an jima daga shi a cikin abinci ta dariya kayansa an jima awa ɗaya wallahi ba an binne shi zai ci abinci zai dariya zai ci gaba da rayuwa dole sa haka Allah rayuwa to amma yanzu kana gurin Allah in ka ɓata tsakaninka da Allah to duk duniya wa zai cece ka babu kuma yanzu wanda ya da shekara ɗari biyu wanda ya san shi ma a yanzu babu a duniya shi ma ya mutu amma yana san abun Allah to haka in tsakaninki da Allah lafiya kalau ne ina cikin ni'imar jin daɗi yasa ka gyara alaƙarka da Allah a ƙoƙarin gyara alaƙarka da Allah ko ka bata da kowa ma a duniya kar ka damu domin dama shi wannan kowan ko garin ma ba za ku gamu ba daga labar labari ai yau ya firar mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani saboda mai Allah ya ce li kulli li'in minhum yawma di sha'nun yubni kowa ta kansa yake ba ruwan kowa da kowa mutum baya tuna mutanen da ya sani a duniya sai bayan ya shiga aljanna ya nutsu sai ya zauna ya shuru ya ubangiji Allah ina malan jaji ko a yana firdausi to alhamdulillah to kaga shikenan amma ka tuno wani ba a yi ko ta kansa yake a lokaci to shi sa ka tsaya ka gyara alakar ka da ubangiji naka yake cewa anan ko da mahaifanka ne suka ba da umarnin sa'awa Allah to ba za a ba umarnin su ba to sai dai suka gane suna da kuma haƙoƙi masu girma fa har yanzu a kanka dole kuma ka cigaba da kyautata musu amma ba zai sa kuma ka aikata wannan abin da ka baka umarni na saban Allah ba sai ka koyi dabara da yadda za ka kuta daga haƙƙin Allah da kuma haƙƙin mahaifanka eh ya ce wal kalqa ajma'ina da duk mutane ga baki daya ya ce in baka sani ba la ta'ata li basharin ba a yin da'a ga wani mutum fi ma'asiyatillahi cikin abin da yake saban Allah ne kowa in ya bada umarni saban Allah to ba za a bu ba sai a bar mar ra'ayinsa sai a rabu da shi sai a ba shi hakuri ba za a yi abin ba yace wala yuhibbu alaihi karka so wani sama da Allah karka so wani ba dan Allah ba kana son wani ba dan yana son Allah ba to wannan ma asara kake a duniya yasa tabbata a hadisi cewa daga cikin mutane guda bakwai da Allah zai saka su a ƙarƙashin inuwar al'arshin tashin kiyama akwai mutane biyu da suke ƙaunar juna saboda Allah. Sun haɗu da wani ne a makaranta a masallaci wurin jin karatu ko tafsiri, a nan suka sa fara alaƙa, kuma suka ci gaba da wannan alaƙar har zuwa mutuwarsu. To waɗannan za a ɗasa tashin kiyama ƙarƙashin inuwar al'arshi. Na fata an gane, kama duk wanda aka soyayya da ƙauna da amintaka da abokantaka ba a kan wannan ba to su ne Allah ba mu labari kuma cikin Qur'ani cewa yace al-akillahu ko ba'dhum li ba'din aduwwun illa muttaqin manyan masoya manyan aminai manyan miji da mata manyan saurayi da budurwa ba yabai alaƙoƙin da gaba daya manyan masoya juna a duniya to ran tashin kiyama za su waye gari maƙiyin junansu illa lil muttaqina saboda suka yi soyayya akan tsoron Allah yana son wani abokinsa ne saboda suna gamuwa da harkar addini shi ya hada su kuma ta suke rayuwarsu suke zumuncin su suke har su koma ga Allah to sai Allah hada su a inuwar al'arshi iza karka da saboda son wani ka saba wa Allah kai asara Allah tsare imani kuma ga suka ce wannan wannan abin shine logo na kungiyar izala la ta'ata lil makhluqin fi ma sayyidil khaliq irin abin da mai ahalari ya kawo haramun ne ka bi umarnin wani kowaye wani nan cikin abin da yake kuma saban Allah ne kowaye shi ba za ka bi umarninsa ba Allah ba mu ikon yin haka yace kuma karka so wani game da Allah wala ko wa ikra zalika kulluhu to idan kai haka duk Allah ya baya sa haka ka bi umarnin wani ka saba wa Allah Allah baya so ka fifi da san wani akan san Allah Allah baya so shi yasa manzo ke cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasu ajma'in zaka cewa imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai ni manzon Allah na kasance a zuciyarsa ya fi so na sama da iyayensa da kuma ‘ya'yansa da dukkan mutanen duniya gaba ɗaya. Tukunar imanin ka cika. Shi kuma faɗa tun farkon karatu cewa san manzon Allah sa salama ba wai ka ce kana san shi kamar ka san kowa a zuciyarka ba. A shi ya girmi wannan. Kana san shi kuma kana mar cikakkiyar ɗa'a da biyayya. Shi ne san zai maka amfani. Ina ba ta ana ganewa. ya ce a wani hadisi kuma maza yake cewa la yu'minu ahadakum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bi imanin ɗayan ku baya cika mutum ba zama mumini har ya zanto zuciyarsa tana bin duk abin da nazo da shi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon yin haka yace kulluhu lillahi tabaraka wa ta'ala to duk abin da aka ambata a baya na bin da'a ga wani cikin sabawa Allah ko fifita ƙaunar wani akan san Allah da manzansa to duka wannan Allah baya son su ko mai yin wannan kenan kaga ba shi ba Allah yasa Allah ya jere waɗansu abubuwa manya manya da ɗan adam da yawa yake son su yace kul in kana aba'akum ko wa abana'akum ya jere waɗansu abubuwa guda takwas ko guda nawa yace in ya zanto iyayenku da ƴaƴanku da danginku da zuri'arku da dukiyoyinku da gidajenku su kuka fi ƙauna akan Allah da manzansa kuka bar addini ya walakanta gurin neman kuɗi ko kiyaye haƙƙin ƴaƴa da mata da iyaye da waye da waye to shikenan ku je ku zauna ku tai shi ko Allah zai kawo ɗansa da ba ku ba kuma shuga ya faɗi sufufin su dan ka gane cewa duk abin da kake a duniya za ka gane kai kanka ka fi son Allah da manzansa akan wani abu ko kuma wani abu ya fi soyuwa a zuciyarka sama da Allah da manzansa idan kana cikin harkokinka sai ka ji an yi kiran sallah yaya kake ji a ranka na fata an gane wani shine mizani na farko ka gane daga an dika salaka cikin abubuwanka yaya kake yi za ka ga mai imani ana kasa ta ab rukun sallah to yanzu ku bari shi a je a yi sallah ko me ake da dakatar da shi ba zai samu nutsuwa ba har sai ya je alwala ya amsa kiran sallah kaga nan alamun cewa ya fi san Allah da manzansa akan kasuwancinsa akan ofis ɗinsa akan koma mai ɗinsa amma wani sai a to sallah a ustaz me abin damuwa mayin anjima wani haka zai gaya maka wani haka zai gaya maka to ai ta azhar lokacin ta dogo ne a ga shedan ya kawata masa to yanzu a gaya maka mahaifinka ko kuma kai sai ka kira danka ka ce wane sai ya amsa ka ce zo ya ce to to sai hare ka sai bayan awa ɗaya rusu baba gani ya za ku kare to shi kuma Allah tsakani da kai ma ai ya fi haka ya fita haka ai ya wuce haka ai Allah dare imanin lokaci ai ko za mu tsaya kan gabar nan kenan sati dan muna raye sai mu karanta kuma sharhi in Allah ya yarda tambayoyi ko karanta mu jami'a kace To, to, amin, mun gode. Amin. ina da tambaya, na ga idan mutum ya sai da gida, ko fili, wai ba zai iya sa kudin a kasuwa ba saboda wai kudin ba shi da albarka. Eh wannan akwai hadisi amma suka tare sun yana da rauni. Hadisin yana da rauni. Mutum ya sai da wai gida ya zo sa kuɗa a kasuwa kuɗin baya albarka akwai hadisi kuma rawan tawo imam ahmad ya rawaita da imam tirmidhi amma kuma yana da rauni inji malaman hadisi ina fata an gane da haka dai in a duniyar wani hadisi ne ce yana da rauni kuma ya danganta wani irin gida kana ciki ka sayar ka sayi karami ko yaya tun da duniya hadisi ne wani hadisi yana da rauni haka malamai suka ce bismillah
malam wani lokaci liman zai ce sami Allahu liman hamida kuma mu za mu ce rabbana wa lakal hamd ko za mu iya cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd eh abin da ya zo a hadisi cewa idan liman ya ce hadisin da nabi ke faɗa cewa an saka liman ne domin a yi koyi da shi fai za ƙala fai za kabbara fa kabbiru fai za raka farkau fai za ƙala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamdu aw rabbana ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد ان لمن يتي سمي الله لمن حمدا حقي akan mamu shine kace rabbana ولك الحمد wannan shine
kuma wannan bayan ya sallama ya ce ya halatta a gina masallaci da zakar kayan gona
to wannan tambayar tashi kaga ya ce ita zakka ba dukiyar ka bace ta Allah ce kuma kayan gona ba inda ma halatta ka sayar ka ba mutane kuɗin abin da ka fitar shi za ka ba su shi ne haƙe su wa atu haƙahu yau mahasari kana girbewa ka bada wani haƙe suke malamai akan misali ka tashi kafa babu laifi ka tashe ka ta zama kawai hemur sai tukunya ka ba mutum amma dai shi za ka ba su ba kuɗi ba tunda ba kuɗi ka fitar ba za ka gina masallaci kuma sai in aka waye gari a garin da ba mai cin zakar Tunda a cikin abin da Allah ya jero masu ba zakka, da ya jero mutane mai inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amil alaiha wa fi riqab ya ta jero a karshe na karshe ne mai wa fi sabilillah a ga gini musallaci kenan to sai a rasa waɗannan gaba daya tukuna sai a zo cewa to yanzu ga zakka ya za a yi to a hada a siyar a gini masallaci ko a yi kaza abun da babu mai cin zakka amma masu zakka ga sun masu noma ma yawa ba ba ku ji sati muna magana kan ma zakkar kuɗi ba ma an yi malamai sun ƙara dawowa da magana cewa da ta hanyar azurfa ma magana cewa saka mara kin miliyan goma sha hudu suka ce wannan a waje ta dafe yanzu ka da miliyan ɗaya ma ya shekara abunka wajibi ne ka ba da zakka saboda masu neman cin zakkar su suke karuwa a al'umma masu bada kuma suna raguwa haga yan shiga cikin tashi hankali kenan to zaka haga ba magana ka dauki kudin zakka gona ka je ka gina wa mutane masafi da shi ba naka bane kudin ayyana kyau da basa gane mutane ne duk kai zakka ba kudin ka bane Allah ne yace abin da shi Allah ya baka shi bai baka ba in kai shekara ka dauki kaso a cikin kaza to kashi daya ta bawa su wani da su wani da su wani ai tanka fa Allah yake to me sai ba zaka yi abin da Allah ya ce maka yi ba zaka zo ka wani wayo wayo to Allah kiyaye shedan ne wani yace wai sai tarif inda ka sai aji amma da mun taimako to ya dauko sai bada a ciki ta ga na mugun ta tayi Allah tsare imanu Allah tsare imanu shigenan ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi